أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله يو أصبر إشرن دهوتو بوتن زلقي إدا bayan hijirar shugaba sallallahu alaihi wasallama 1445 za mu tsora akan karatunmu na sahihul bukhari wanda muna cikin kitabul hajji za mu tashi kaifa ka babun kaifa tuhillul ha'idu wan nufasa'u na bismillah ka ba ya ce haza babun ya ce babi kenan wato yaya wadda macen da da zamo tana cikin haida da macen da take cikin fiki mata masu wannan uzurin to ya suke daukan harama da hajji ko umara ya za su yi shi ne zai fassara ma ita lugal da ya ce tuhillu din shi ne ya ce a halla ma'anarsa ta kallama bihi kamar idan mutum ya furta abu yawwa shi ne kaga yaro karami shi ma ana gaya masa a ce a halla idan ya kuka jariri na'am ya ce da ya ce ma'ana kaga wasu halalnar kowa a halalnar hilala ma'ana mun nemi bayyanar jinjirin wata duk dai daga bayyanar abu ne shi ma idan kai zance da abu ai abun nan bayyana ye na'am idan aka ce istahallal maɓaru ma'ana jirgi wato girgije ya bayyana ma'ana haraja minas sama ya fito daga cikin girgije ruwan sama ya fito daga cikin girgije shi ne dai duk da yana cikin wato bayanin ita wannan lugal sai ɗakkuma faɗin Allah da yake faɗa a cikin suratul ma'ida wa ma'uhilla ligairin lahi bihi ya ce da abin da aka kira sunan wani ba Allah ba yawwa kaga dai daga furtawa ne dai aka ambaci sunan wani aka kira sunan wani wanda ba Allah ba ya ce ita dai wannan kalmar wato daga cikin ta shine tana daga cikin wato min istihlalis sabi idan yaro ya daga murya da kuka
عن عائشة رضي الله عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم
ya ce hadisun abdullahi bin masalamata wato ƙa'anabi kenan wanda yana daga cikin manyan almajiran imamu malik wanda kuma ga shi shehun imamu bukhari ne na'am ya ɗaga shi zuwa ga sai da aisha ta hanyar wata ɗan zubair allah ya ƙara mata yadda take cewa inda sai da take cewa mun fita tare da shugaba sallallahu alaihi wasallama a cikin shekarar da aka yi hajjin bankwana inda sai da take na'am take cewa fa a halalna bi umratin sai muka ɗauki harama bi umratin da umara bayan da asalin fitowarsu sun fito ne da niyayyen a hajji to daga ba kuma sai suka shigar da umara kanta shi ne ma'anar cewa muka ɗauki harama da umara yawwa kamar yadda aka sani farkon fitowa an fito da niyya aikin hajji ne daga baya kuma aka umarce su suka ajiye hajjin suka ɗauki harama da umara wanda su da domin a sunanta yin haka wanda kamar yadda aka sani su a can jahiliya su suna ganin yin umara a cikin ashurul hajji a cikin watannin hajji kamar yana daga cikin manya-manyan kaba'ira masu haka suke gani a jahiliya to shi yasa sai aka umarci su da yin umara na'am to mu je ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة eh yake cewa sai shugaba sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya zamo yana da ha- hadaya ma'ana ya kuru hadaya to ya ɗauki harama da hajji da kuma umara kaga ya haɗe suke ne ya zama mai kirani kenan
ثم لا يهل حتى يهل منهما جيش sannan ko ba zai warware daga hajjin nasa da umara ba har sai ya warware wato daga gari daga hajjin da umaran gabaki daya ba zai in yaje maka ba zai zama ya warware daga umara ba bayan ya yi umara ya zama ya warware a'a har sai lokacin da zai gama aikin hajjin sai ya warware da hajji da umaran gabaki daya
نعم فقبلت مكة وأنا وأنا حائض sai da ta ce to shikenan shikenan sai muka zo maka shikenan kuma wa ana ha'idun alhalin kuma gani ina al'ada wanda sun ce tun a waje da ake cewa sarifa a nan ne sai da aisha kuma sai wannan al'ada ta zo mata
ولم أقف بالبيت saboda ha-
والصفا والمروة ta ce sai na zamo ban yi ɗawafi ba ban yi kuma sa'ayi tsakanin safa da marwa ba ban yi ɗawafi na a ka'aba ba ban yi ɗawafi tsakanin safa da marwa ba saboda an shigo maka tana cikin halin uzuri نعم وشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ta ce sai na kai kukan haka zuwa ga shugaba sallallahu alaihi wasallama فقال sai shugaba sallallahu alaihi wasallama ya ce انقذي رأس- رأسك ma'ana ki warware kanki gashin kanki وامت- وامتشطي ki saki gashin kanki ma'ana kamar ki taji shi kenan maimakon an yi umara ai kaga ana datse gashi to kawai ki saki gashin ki
وأهلني بالحج ولئن عمرة to shi kenan sai ki ɗauki harama da hajji kuma ki bar umarar kaga a nan wajen ai an sani wanda ya ɗauko harama babu dama ya ya aski ko kuma ya fitar da wani abu daga jikinsa ko na wa- wa- wanda zai zama musamman a ce ko datti ne ko makamancin haka kamar ko farce ko gashi to shine malamai suka ce nan wajen in kudira a saki din kamar yana nuna cewa yana nuna cewa ta ajiye ayyukan umara abin da ake nufi ko kuma irin ta wanke kanta saboda an ɗauko akwai abin da suke amfani da shi na wannan samagudin nan ana nufin ta ta ɗan- ta jika kanta ko kuma a'a ta yi wanka na hanyar kuma ta yadda za a zo kuma za a shiga aikin haji tunda shi mai harama da haji ko umara ai yana iya yin wanka ba har ba hana shi yin wanka ba yawwa to wanda- to haka dai malamai suka ce yace to idan ma'ana ki ajiye umarar yanzu ki zo ki ɗauki harama da haji shine wadi'il umrata
ففعلت inji sai da Aisha ta ce to sai na aikata haka فلما قضينا الحج أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر يجي- إلى التنعيم yace lokacin da na ƙare muka ƙare hajji sai shugaba sallallahu alaihi wasallama ya aike ni tare da dan uwana Abdurrahman dan Abubakar Siddiq zuwa waje da ake ce masa Tan'im yana nan in ka je maka ana ce masa Masjidu Aishata fa'a tace sai na ɗauko umara daga nan فقال sai shugaba sallallahu alaihi wasallama ya ce هذه مكان عمرتي ya ce to wannan shi ne maimakon waccan umarar taki da baki yi ba
قالت ta ce wanda su a gurin malamai suna ganin cewa kaga a nan wajen kamar sai ya dame kirani ce kenan ta haɗa hajji da umara sai suka ce nan wajen wato umartarta da aka yi aka ce ta ji tantani imu ta yi umara sai suka ce an yi mata haka ne kawai ta ɗiyi balli nafsiha don a dadaɗa mata saboda ai kaga ta zo ta ce to yanzu mutane haka za su koma shi kenan kowa ya samu aikin hajji ya samu hajji da umara amma ni kuma sai ya zama ko zan koma da hajji ba umara to shi kenan sai aka umarce ta shi kenan ta ce ta yi umara yawa amma malamai sun ce ita al- tun da inda ta ɗauko ita hajjin nata umarar ta ta shigar da shi cikin hajjin nata ta muje
قالت ya ce
قالت قالت saboda akwai ruwayar da ya zo wanda bayan da ta je ta bacin an gama haji a shugaba yake ce mata kada halalci min hajjatiki wa umaratiki jami'an da hajjin naki da umarar gabaki ɗin cikin warware daga gare su gabaki ɗaya akwai ya- ya zo a ruwayar da ta zo akan haka to shi kenan mu je قالت sai sai da aisha ta ce أفالذين كانوا أعلم بالأمرة بالبيت وبين السبا والمروة
yake cewa wa'annan wanda suka ɗauko harama da umara to shi kenan sai suka je suka yi ɗawafi a nan ka'aba kuma suka yi ɗawafi kai kumu tsakanin safa da marwa sannan sai suka warware kaga wanda suka ɗauko harama da umara kenan kaga sun yi tamattu'i kenan daman shi tamattu'i shine ka ɗauko ka fito a cikin kwanakin aikin haji ya fara daga shawwal zulqa'ida har a yanzu ne muna cikin watannin aikin haji yanzu in ka shiga maka da niyyar umara sai kai umara sai ka warware kana kana gama sa- sa'ayinka ka yi aski shikenan sai ka sa kayanka ka cire haraminka kuma shikenan duk abin da aka hana ka da ka iya yi in ka zauna a nan cikin harami har lokacin aikin hajji yayi kuma shikenan daga nan kai harama aka fita haj- aikin hajji to ka zama mai tamattu'i kenan kaga a wannan lokacin shikenan hadaya ta zamo kanka yawwa wanda bai samu damar hadaya ba sai azumi goma azumi goma kamar yadda zo a cikin bakara ko yawwa wasa ba'atin idza raja'atun tilka asharatun kamila yayi uku a cikin harama idan ya dawo kuma ku- sai ya zo kuma sai yayi bakwai to shine sai da take cewa wanda suka dauko harama da umara to shikenan da suka yi safa da da marwa shikenan sai suka warware ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى sannan kuma sai suka yi wani ɗawafin ƙwaya ɗaya su wa'annan ba da an raja umin minan bayan sun dawo daga mina kaga sun yi ɗawafin ifaba kenan bayan sun dawo daga mina su wanda suke tamattu'i sai suka yi wani ɗawafin وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا amma wanda suka hada tsakanin hajji da umara fa inna ma tsafu tawafin wahidan wannan sun yi tawafi ne guda daya li'annal qarina ya kafi domin cewa shi wanda yake kirani ai tawafi ɗaya ya ishe shi da sa'ayi ɗaya ya ishe shi shi wanda yake mai kirani zai haɗa tsakanin hajji da umara ne zai kwama su a cikin aiki ɗaya yadda suka faɗa wato suka ce idan ya shigo maka zai yi ɗawaful ƙudumi wannan ɗawaful ƙudumi ɗin da ya yi idan ya gama yawa ɗawaful ƙudumi da ya shi ne ɗawafinsa na ƙuduni kuma shi ne ɗawafinsa na umara sannan sai je ya sa'ayi wannan sa'ayin da ya shi ne sa'ayinsa na umara kuma in ya ga dama zai iya sanya shi ya zama shi ne ɗawafinsa na rukuni kaga ya ya wato ya gaba ya kaddamar da ɗawafinsa na rukuni to daga nan shikenan sai ya jira lokacin kuma fita minan an je minan an dawo an yi an yi arfa an sako in ya zo maka sai ya zo sai ya ɗawaful ifaba to kaga shikenan ba sai ya yi sa'ayi ba ya riga gabatar da sa'ayinsa na rukuni tintini ko kuma in ya ga dama kada ya gabatar da sa'ayin can wajen in ya zo ɗin ya shigo maka lokacin da zai ɗawafin ifaba ɗin shi ne ɗawafinsa na umara shi ne na ifaba ɗin sa'ayinsa wancan shi ne sa'ayinsa na rukuni kuma shi ne sa'ayinsa na umara shi ne da faɗafu ɗawafin wahida yawa wajen yana da ɗan wannan sosai Mhm.
باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإيلان النبي صلى الله عليه ya ce babi kenan wanda ya ɗauko harama da hajji a cikin zamanin shugaba sallallahu alaihi wasallama kai amma kuma sai ya ƙudurce ya yi harama da irin haramar da shugaba ya yi shi kawai abin da ya ƙudurce kenan ƙalahu ya ce abdullahi bin umar shi ya faɗi wannan daga shugaba sallallahu alaihi wasallama
حدثنا المكي بن ابراهيم عن ابن جريج قال اعطاهم قال جابر رضي الله عنه امر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه ان يقيم على اجراره وذكر قول الصراط ya ce hadisin maki bin ibrahim ya daga shi zuwa ga jabiru yake cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama ya umarci sayyidina aliyu dan abu dalib da ya dawwama a cikin haramarsa wa zakara qaula suraqata daga nan kuma sai ya ambaci fadin suraqatu yawa ma'ana shi sayyidina ali lokacin da shugaba sallallahu alaihi wasallama aka fita hajjatul wada'i to lokacin yana kasar yaman shugaba sallallahu alaihi wasallama ya aika shi yaman to bayan ya to da zai ɗauki harama sai ya ce kawai ya yi niyya haramar da ya ɗauka kawai ya yi niyyar irin abin da shugaba sallallahu alaihi wasallam ya ɗauka shi ma irin hajjin shugaba in tamattu'i ne irin na in ma kirani ne irin na shugaba sallallahu alaihi wasallama da ya shigo maka kuma shugaba ya tabbatar da shi akan aikin da ya ɗauko din to shine yace daga baya kuma a cikin ruwayar sai ya faɗi wato faɗin suraqatu wanda shi suraqatu a cikin hajjatul wada'i a daidai nan akaba inda ake jifan shedan sai ya haɗu da shugaba sallallahu alaihi wasallama sai ki tambaye su shugaba yake cewa yanzu shi wannan wato mutum ya tawo da niyyar hajji ya ajiye aikin hajji ya shigo da umara wannan fasahun da aka yi shin wannan ya keɓance ku ne kawai ko kuma abu ne wanda yake lil'abadi to kaga za mu zo shi nan gaba aka ce musu wannan abu ne kuma har lil'abadu kuma yawa saboda kamar yadda na faɗa su suna ganin ayi umara a cikin ashurul hajji suna ganin wannan min akbarul kaba'iri haka suke faɗa su larabawa ka suke wani radadi ko iza bara addabar iza bara addabar wan salaha safar hallatul umratu liman itamar idan bayan taguwa ya warke safari ya fita to shi kenan wanda ya ɗauko kuma daga lokacin kuma umara ta haramta ma'ana an zo an yi aikin hajji in an yi aikin hajji mutane kuma za a ta tafiya gida na nesa wanda saboda tafiya bayan taguwa har saboda har zai ciwo saboda an sa wannan siddi an ɗora kaya an ɗaure shi bayan ta zai ciwo saboda tafiya to yayin da aka je gida aka zauna wato zulhajji ya fita to kuma shi kenan safari ya fita kasan suna yin nasi'u yawa sun birkita watannin to in wannan lokacin ya fita to a lokacin ce to kuma a lokacin a iya yin umara yawa to kaga nan wajen shi kuma babin ya nuna mana wato kame da wasu malaman suka faɗa wasu suna wasu suna ganin kamar hususiya ce ta shugaba sallallahu alaihi wasallama yadda sayyidina ali ya ɗauko harama shugaba ya tambaye shi wata irin harama ka ɗauko ya ce irin harama shugaba sallallahu alaihi wasallama wasu kuma suna ganin a ba hususiya ba ne kai ma ɗin za ka iya haka yanzu ka je za ka ɗauki harama daga miƙati na yi niyyar harama da irin yadda zai ya yi kawai yake nan ka ɗauko harama misali kuna tare da ko wani shugabanka ne ko wani na shehinka ne shi kenan irin ko yayi gaba baka san irin abin da ya ba sai ka ce to shikenan na ya harama da irin haramar da wane yayi ko sai ka to in kun haɗu da shi ka tambaye shi wata harama yayi in yace ifradi yace to dama ne niyyar haramar irin taka wasu sun faɗa ka daga cikin malamai kaga irin abin da sayyidina ali yayi yawa mu je عبد الصمد قال حدث مروان الأكبر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم علي رضي الله عنه daga Anas dan Malik yake cewa Sayyidina Ali dan Abu Dalib ya zo daga Yaman sai shugaba sallallahu alaihi wasallama ya ce kala ya ce wato bima shugaba tambaye shi da wata irin harama wata irin harama ka ɗauko ya ce bi ma a hallabihin nabi sallallahu alaihi wasallama na ɗauko harama da irin haramar da shugaba ya ɗauko faƙala sai shugaba sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ce ni ma da ba dan dai a ce akwai hadaya tare da ni ba ya ce la a halartu ya ce ni ma da na warware to dan dai na koro hadaya ne yawwa hadaya ɗari shugaba sallallahu alaihi wasallama ya soke a cikin wannan hajjin وزاد محمد بن أبي بكر نعم عن ابن جريج قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أحللت يا علي يا علي دمي وإرن حرما كتوكو قال بما أحل به النبي صلى الله عليه وسلم ناتوك حرما da irin abin da wato shugaba ya ɗauki harama da shi kaga a cikin ta cikin irin wannan ahadisu za ka dinga fuskantar irin yadda sahabbai suke tsananin girmama shugaba sallallahu alaihi wasallama kaga a nan wajen bai ce na ɗauki harama da irin yadda ka ɗau harama ba sai ya faɗi martaba sai ya ce a na ɗauki harama da irin haramar da manzo Allah ya ɗauko kamar a nan ne in kana magana da wani sarki ko wani shugabanka ga ka gashi fa amma ba ka dinga ce masa ranka ya daɗe ba ya karga ce ran wane ya daɗe ran sarki ya daɗe dama ina koyi da shugabana ne mai gida na akan wannan kai kuma gashi kuma mahadabi ne kana magana da shi amma saboda girmamawa suka ki fuskantar tattarancan kaga anan zaka fahimci irin haka a cikin sahabbai wato ta nan zaka ga wato irin yanayi da ta'azimi da hausawa suke yi sai ka ga abu ne wanda yake suna a cikin al'adunsu akwai girmamawa a cikin al'adar bahaushe yawa to kaga ana akwai girmama shugaba da za ka fahimta tsananin yadda su habbai suke girmama shugaba sallallahu alaihi wasallama kala ya ce yawa fa'adi ma'ana ka yi koro hadayarka wamkus haraman ka zauna kana cikin harama كما أنت كما يدك حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم الى قوم من اليمن
kaga hadisin da ya gabata kuma za ka fahimci wato sha'anin tamattu'i din nan shi ma wato za ka fahimci tamattu'i yadda har shugaba yake cewa da ba dan nima akwai hadaya tare da ni ba da na warware din yawa wanda mafi aksarin alhazai za ga yanzu wanci an fi yin tamattu'in saboda ana gani kamar ya dan fi daɗi ga rai ko to kana zuwa kai umaraka dan awa ɗaya biyu uku ka gama umaraka ka warware ka sa kayanka shi kuma wancan za ka yi ta zama cikin harama da shi mai kirani da shi mai ifradi shi mai ifradi wanda ya shigo ne maka da niyyar aikin hajji kawai to idan ya zo maka ya tsawaful kudumi ya tsawafin kudumi to haka zai zama ba dama ya warware yawa ko ka ji hotel ɗanka ka zauna sai dai kai ta zama cikin harama yawa kai ta za ka ta ciyaye abubuwan da aka hana ka mawani ul ihrami na sha'anin kama aski ko cire datti daga jiki ko cire farce da sauransu ko sha'anin iyali haka mutum zai ta ciyayewa na'am to shi ne yake cewa hadisin abu musul ash'ari ko yace shugaba sallallahu alaihi wasallam ya aike ni zuwa wasu mutane da suke yaman yace to da ya dawo yana can yaman lokacin shugaba sallallahu alaihi wasallam kuma an fita hajjatul wada'i sai ya fita sai ya haɗu da shugaba sallallahu alaihi wasallam a waje da ake cewa badahau a nan kusa da maka faƙala ya tambayi shugaba ya tambayi abu musul ash'ari bima ahalalta da me ka ɗauko harama ko da wata irin harama ka ɗauko ƙala ya ce ni na ɗauko harama ne irin haramar shugaba sallallahu alaihi wasallama ya ce shin akwai hadaya tare da kai ya ce la ya ce ba hadaya tare da ni ya rasulallah ya ce sai umarce ni ya ce na je ne ɗawafi a ka'aba da kuma tsakanin safa da marwa shi daman shi ne shi ne shi ne shi umara kenan ita rukuninta guda uku ne ita umara yawa dawafi harama dawafi sa'ayi shi kenan shi aikin haji ne ke da rukuni guda hudu sai ka ƙara arfa a kai harama dawafi sa'ayi sai tsayawa sai arfa wannan hudun su ne rukunai na aikin haji wanda dole ne dole ne sai an tabbatar da su a cikin sha'anin haji ita ko umara kuma shi sa ita umara wani zaman awa in kai mai karfi ne ma ba cunkoso sai awa ɗaya da ɗan wani abin ka gama umararka yawwa amma da yake da tsauronin jiki yanzu kamar kai ɗin na ai zaka wajen awa uku ko hudu kana yi yawwa to kaga to mu je ya ce sannan sai shugaba salasan ya umarce ni fa a halatta sai na warware daga harama ya ce sai na zo wata mace daga cikin mutane na ya ce wato shi kenan sai ta taje min kaina ko kuma ta wanke min kaina kasan su laraba mutane ne masu gashi Allah ya ba su gashi kuma tafiya ce an yi ta ba irin yanzu ba yanzu daga makaɗin nan ka to madina in a jirgin ƙasa ka to kan awa biyu ka zo su sai da ka ji an zo an yi tsayi in a mota ne kuma kilomita 400 ne da wani abu kaga kamar daga nan zuwa abuja kenan ko yawa haka za ka to amma su a wannan lokacin kwana tara ake zango-zango tara ne tunda tafiya ce ta doki ta raƙumi ta ayar ya ka za a to ana tafiya a ƙasa haka za a to in an zo zango a tsaya a kwana a nan in an tashi kuma shi kenan an kwana washe gari a tashi a cigaba tafiya ta saboda haka a hanya wani wajen sahara ne da shi wani wajen ga zafin rana wani wajen ga ka ɗauko harama to sai ka ga gashinsu saboda yawan gashinsu wani zubin sai ga wasu abubuwan suna shiga cikin gashinsu yawwa ko wani abu haka ko kura su sahabbai haka a wannan lokacin yawwa to haka suke amma shi shugaba sallallahu alaihi wasallam da wada ba ta hawa jikinsa a da wada ba ta hawa jikin annabi shi tsarkakakke ne tas yake da wada ba ta hawa jikin shugaba kamar yadda kuda baya taba jikinsa yawa za mu zo shi cikin wannan littafin sanda shugaba sallallahu alaihi wasallama aka yi hijira dubu di fitowar da aka yi an yi kwana da kwanaki akan hanya da aka shigo cikin madina su barrawa dan azumin me suka faɗa suka ce yace da muka ga shugaba sallallahu alaihi wasallama ya shigo madina yace fara yace kai ka ta fara aina shaban la yu'rafu sai muka ga wani matashi gashi lokacin shugaba a shekaru ya girma sai na abbakar yace amma sai muka yace sai suka ga basu san shugaba ba tunda basu taba ganin shugaba ba sai lokacin yace sai sai gan kamar wani shafan matashi kyakkyawa yace yace sai na abbakar kuma yace sai muka fara aina shehan qad yu'rafu yace sai na ba kuma sai muka gan shi wani dattijo mun san shi gashi lokacin shugaba ana da shekara 53 aka shigo ya ce amma sai muka sai na abakari a cikin kamar dattijo saboda a lokacin ga hanya ga hanya kuma ga yanayin fitowar da aka yi lokacin kafare suna neman su to amma saboda shi shugaba datti baya taba jikinsa kuma baya tsoron kowa in ba Allah ba wa ma haba mulkan qattu fa sha'anu arba'u haka shi Ibrahim ya faɗa mazala bai taba jin tsoron wani sarki ko wani ba yawa to wanda Allah yake zuku wacin ma'abocin karfi yake karfin Allah yake tare da shi da taimakon Allah tsoron wa zai bi yawa to shi tsaftatacce ne shugaba sallallahu alaihi wasallama na'am to shi sa Abu Musa al-Ash'ari ya faɗa ka fa yace sai sayyidina Umar kuma ya zo ma'ana lokacin hilafar sayyidina Umar faƙala sai na umar ce ina a huzubi kitabin layi idan muka yi riko da littafin Allah alƙur'ani alƙur'ani yana umartar mu da mu cika kowanne daga cikin hajji da umara ma'ana in mun ɗauko umara mu cika ta hajji ma mu cika shi ne faɗinsa da yake cewa wa attum wal hajja wal umrata lillahi yace amma idan muka yi riko da sunnar shugaba sallallahu alaihi wasallama ya ce shugaba bai warware daga haramarsa ba da ya ɗauko haramarsa da umara da haji shugaba bai warware ba har sai da ranar sallah shugaba ya soke hadayarsa yawwa to nan yana so ya kawo ma wanda mun yi shi a cikin muwadda wani hannun da sai da na umar yi na tamattu'i daga baya bayan khilafarsa haka in ya ganka ka yi tamattu'i sai ya ɗauko kwagiri ya dinga hanawa to shine kaga yi shi a muwaɗa nan ko ta yi cewa to abin da yake hana wa'alun saboda azima tasa an shigo aikin haji wasu suna cikin harama wasu kuma za su zo su warware daga harama suna cikin jin daɗinsu ga iyalansu to wannan abin shagalar sai ga za su shagala da yawa to wannan abin ya dinga hana su duk wanda ya ɗauko harama ba zai warware ba wannan abin ya dinga hana ba amma ba tamattu'in zahirin tamattu'in ya hana ba tunda sunna ce ta shugaba sallallahu alaihi wasallama yawa to alhamdulillah